أصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتح ليوا إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم za mu ci gaba da karatu da mutuncin littafin Qulubul Marani min Adillati Ahkam littafi wanda Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya wallafa shi na wannan karatu a nan masallacin da ke cikin asibitin koyarwa a nan cikin garin azare karbar hukumar kasa mu jihar Bauchi Najeriya. Yau muna muru na ishirin da takwas ga watan Rajab. Alif da ɗari hudu da arba'in da shida Hijiriya wanda kuma ya dace da ishirin da takwas ga watan ɗaya dubu biyu da ishirin da biyar miladiya. Za mu tashi a babi na biyu cikin kitabun Kudu. yi karatu akan addini ina yau za mu tashi a babu hajjin qabr babin da zai yi bayani dangane da hukunta-hukuntan hajjin kazafi alƙabtu kafin da zalun da fa'un alƙabtu da ɗaure zalo yana nufin jifa wajen larabawa suna cewa jifa alƙaf wa'un jifa nan da tsakuwa ne ko da wani abu ya taɓa da cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama akwai da ya umarce mu a hajjin ban kwana idan za mu yi jifan shedan mu yi jifan ya dutse kwatankwacin tsakuwar jifa mislu asal khas ko alqal salin tsakuwa wacce ake jifa da ita da larabawa suke tattata a larabawa suna da wani wasan jifa na tattawa da yatsa a dole tsakuwa a kan yatsa sababa a tattata da babbar yatsa kamar yadda mu yanzu muke da da danko ko basusa da ake sanya mata tsakuwa cikin alkowa a harba a farauci wani tsuntsu da bisa al'ada wannan wannan danko na harbi akwai tsakuwa ta musamman da irin ta ce ake akwai wacce ta yi kaɗan bisa al'ada harbin ba da ta yi ko ta girma bisa al'adar dankon ba zai ɗauka amma wacce ta ce daidai to wannan ita ake cewa hasal qad ko hasal qad ita tsakuwa wacce ake ake alfarsu asalinsa yana nufin ji amma amma an ga ta shari'a idan an ce alfarsu kai tsaye ma'anar da babu sabani a kanta shine jifa da zina ko da abin da yake komawa zina a shi wani musulmi baligi hankali kamamme namiji ko mace da ashe ta zina sai masa mazinaci ko a ce masa mazinaci ko a ce ya yi zina ko a ce ta yi zina ko kuma a jifa da wani abu wadda yake komawa zina misali a ce ta yi cikin shege wurin ba hausa ake ta yi cikin shege a ciki ba a sha'arta an ce ta yi cikin shege ko a ce masa ɗan kwararo ko a ce mata karuwa wannan jifa ne da yake komawa zuwa don haka da ijma'in malamai cewa jifa da zina wannan shi ake cewa kabari sai dai sun yi saɓani idan ba zina ba aka jifa da asha da asa irin ta mutanen annabi lo aka ce masa ɗan luwaɗi ko aka yi jifa da maɗigo aka ce mata ‘yar maɗigo’ wannan sabani ya auku akan cewa shi ma kadafi ne ko ba kadafi da jamhurin malamai sun sanya shi a cikin babin kadafi a cikin ma'ana ta kadafi cewa shi ma kadafi wanda aka jefe shi da da aibu na liwadi ko aka jefe ta da aibu irin na madugo wannan ana ba shi hukuncin kadafi haka za a yi treating wannan rigimar irin yadda ake treating rigimar sifa da suna wannan shi ne ra'ayin jumhurin malamai in banda alhanafiyya Allah ya ji kansu da rahama ma'abuta wannan mazhaba su suna ganin cewa in dai aka yi jifa ba da zina ba to wannan yana laifi ne wanda yake koma hukuncin ta'aziri laifi ne wanda yake kuma hukuncin ta'aziri ba hukuncin kazafi kazafi laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka a addinin musulunci kabira ce min ka ba'iru haramun ne kabira ce inda har laifinsa ya kai Allah maɗaukacin sarki ya la'anci mai aikatawa innal ladina yarmuna al-muhsanati wa ghafilat al-mu'minati lu'inu fi dunya wa lalle waɗanda suke jifa al-muhsanat mata kamemmu al-ghafilat waɗanda ba su san ma ba su san ma abin da rayuwa take ciki na irin wannan farna ba abu wannan a ransu almu'minat kuma mumunai Allah ya ce masu jifan irin waɗannan da zina lu'inu fi duniya wal akhirah Allah an ce su duniya da lafiya waye ko mai la'ana Allah Allah an ce su duniya da lahira mana Allah ya la'ance su duniya da lahira sun zama tabbatattun duniya tabbatattun lahira walahum azabun azim Allah ya ce kuma suna da azaba mai girma yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwa al-haqqul mubin Allah ta'ala ya ce suna da azaba mai girma ranar da harsunansu da hannayensu da kafafunsu za su ba da shaida a kan aikin da su yau ma'izin a wannan ranar ce kuma yuwafihim Allah dinahumul haq Allah maɗaukakin sarki zai saka musu zai danka musu zai cika musu sakamakon su daga don haka waɗannan ayoyi guda uku suna nuna girman ƙazafi da kuma yanayin fushin Allah da yadda ya yada masu yin ƙazafi waɗanda suke son su rinka lalata alfarmar musulmai su rinka sanya harsunansu masu guba suna cutar da mutuncin musulmai إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا Allah ce lallai waɗanda suke son alfasha da rika yaduwa tsakanin musulmai ɓata wancan su ɓata wancan su ɓata wancan su ɓata wancan Allah ce suna da azaba mai radadi duniya da lafiya wannan ma dukka kurkushi ne na wannan masifa ta kalafi da Allah maɗaukacin sarki yake barazana a wannan ɓangaren nuna fushin Allah da kuma tanadi na narko da ya yi wa mai kalafi a wajen sakina sannan ta fiska ta daban kuma a nan gidan duniya Allah subhanahu wa ta'ala bai bar mai kalafi ba har sai da ya yanke masa hukunci ubar da za a yi masa na gidan. Allah ta'ala yake walladina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke jifan kamammu kuma ba su zo da shaidu guda hudu ba ga jifan da zina ne ke suka jefe su da zina ba su zo kuma da shaidu guda hudu ba arba'atu shuhada shaidu guda hudun nan wanda suka cika sharuɗa da za su ba da shaida a karɓa a babin zina kamar yadda yake a kitabu shahada ko kitabu shahada da za mu karanta nan gaba to ba su zo da wannan ba Allah ta'ala ya ce fadiduhum 80 janna bulale su bulala 80 ana 80 80 wala taqbalu lahum shahadatan abada kuma har abada kar ku kace da su mun duk wanda zai jefi musulmi da irin wannan mummunar guba to harshensa ba shi da alherin da za a saurare shi a karfi saƙon bayani a wajensa har a yi hukunci a kan harshensa ba shi da wannan mutum don haka Allah maɗaukacin sarki yake kan su ishe da su domin harsunansu ba harsuna ne masu daraja ba ba harsuna ne masu alfarma ba har abada ulaika humul fasiqun Allah ya ce waɗannan su ne fasikai da har malamai suka yi sabani su kara juna ilimi a tsakanin da Allah madaukakin sarki ce kar ku karkashe da su har abada kenan ko da sun tuba wannan an cire su daga karban shaida tunda an taɓa masa bulalar sadaka kenan an cire shi daga karban shaida tunda an ce abadan wasu suka ce kwarai kuwa ko ya tuba an ja layi a kan da an zo ba da shaida ka iya tsara ka ce ya mai girma mai shara ina tuka a kan shaidar sa an taɓa masa bulala tamanin da zaɓa da haka ba shi da haƙƙin ba da shaida wasu suka ce a idan ya tuba illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim ai Allah ya ce sai waɗanda suka tuba suka gyara aikin to Allah zai ga haka in ya tuba za a karɓi shaidar sa kuma za a cire shi daga listin fasikai wannan duka yana nuna mana girman laifin mutum ya jefi ɗan uwansa musulmi da irin wannan mummunan jifa ba fa ana magana akan jita-jita ba ba ana magana akan jita-jita ba ko a ce ka shaida ko a ce ka shaida idan kasancewa baka da hakkin ka faɗa to faɗin ne faɗan ne balle a ce bai aikata sharri aka kaga masa su masu ɗorawa domin inda a ce idan mutum ya gani ya halatta ya faɗa to da bai halatta mutum biyu su ba da shaida a musu bulala tamanin tamanin ba don ba a san sauran mutum ba ko mutum uku su ba da shaida ba a samu cikon na hudu ba ukun da suka ba da shaida a musu bulala tamanin tamanin me yasa haka saboda a nuna maka cewa ko ka gani duk idan hakkin faɗa bai hau kanka ba babu hakki ba za ka faɗa wani ya ce to to kana nufin kenan ai ta faɗa karatu ya ce shi kenan in dai ka gani ka faɗa sifa ce ba a rikar saboda raunin ɗan adam mu wannan irin wannan dokar ta shari'ar musulunci ta fi amfani a al'ummar mu ta yau sama da al'ummar da ta ina ga sunan waɗanda suka wuce matakin ɓoyewa suka hau matakin bayyanawa suna nan sun fito kafafen yaɗa ɓarna suna yaɗawa ba domin wani wata dirasa da na yi wata ‘yar fahimta da na yi wa social media a kwanakin nan kamar daga januwarin nan ta tsara ta ɗau wani sabon salo daga januwarin ta tsara ta ɗauki wani sabon salo irin wanda a baya kamar an wuce an wuce wani zamani tsohon zamani an shiga sabon zamani da haka an buɗe wani sabon shafi na tsara irin wannan al'umma da tsara ta yawa a cikin ta idan babu dokoki na shari'a barnar da za a yi a cikin kuma yanzu ma dokokin shari'an ne suka yi rauni aiki na umarni da kyakkyawa da hannu daga mummuna ya yi karanci daga ɗaiɗaikun al'umma umarni da kyakkyawa idan aka gaba a hana aikata mummuna idan aka ga ana aikatawa ya yi karanci a tsakanin ɗaiɗaikun ana gani ma'arufi ne ba a yin sa amma ba a iya cewa a yi wani ko a cikin gidan ana gani barna ce bai kamata a yi ta ba amma ba a iya cewa a bai wani ko a cikin gidan wato su sun gaza wannan kuma da shi musulunci ya ɗaukaka da shi wannan al'ummar ta daraja kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله in kasance mafificiyar al'umma da aka fitar duk al'ummomin da Allah ya yi wanda suka shirɗe ba al'umma da ta kai ku daraja da alheri kun yi imani da Allah kuna umarni da kyakkyawa kuna hana da kaga wannan shi fifita shi ya ɗaukake mu saboda al'ummomin da suka shuɗe ba su san fi umarni da kyakkyawa ba ba su san su hana aikata mummuna ba yu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu Allah ya la'ace kafaran bani isra'ila saboda ketare iyakarsu sannan kuma ba sa hana mummunan aiki takaice hadafi haram makabira ta dinka ba irin zuno kuma uqubar hadafi duniya da lahira sannan in an ce kadafi yana komawa jifa da zina ko liwaɗi ko maɗugo ko kuma jifa da saduwa da dabba kamar da muka karanta a karatun da ya shi to jifa da wani abu ba wannan ba jifa da sata jifa da maita jifa da munafurci jifa da gashi nan dai abin da ake cewa ba ta suna shi ma wannan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi alqur'ani ya haramta shi ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Waɗannan ayoyin guda biyu duka sun karantar da mu ladubban kiyaye mutuncin junanmu da kuma ladubba na karrama junanmu. Amma hadisi ya tabbata ingantacce, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Man kala fi mu'minin ko fi muslimin ma laisa fihi, ko bisa fi radghatin khabali hatta yakhruja min ma duk wanda ya gaya wa musulmi abinda baya tattare da shi yace masa barawo alhalin shi ba barawo ba bai da hujjar tabbatar da cewa shi barawo yace masa mai bai da hujjar tabbatar da cewa shi mai yace masa kaza kuma bai da hujjar da zai tabbatar da cewa shi din kaza din kuma ba shi da hakkin faɗa. Ba shi da hakkin faɗa cikin manya-manyan kurakuranmu akwai maganganun da kwata-kwata ba ka da hakkin faɗa. Kana zaune a benci ko a tebur ko a yashi ko a baranda a tabarma ko a bakin titi. Aka so ka dinga zaren maganganu kana faɗa a kan wasu ba za ka aka yi ba ba tambayar ka aka yi ba ba shaida aka kira ka ba ba kuma zaluntar ka suka yi ba ba ka da hakkin cewa komai a kansu amma ka ɗora kana fara da yasa saboda zance daɗi ne ce zance daɗi ne aiki shi ke da Nina cewa wa kaftu fi sufin kalami ولم أفرأيت آلافا من التجار ووقفت في سوق في, في, في سوق في سوق الكلام لأشتري فرأيت آلافا من التجار وقصدت سوقا للفعال فلم أجد إلا السكون وبضعة الأخيار ke na tsaya a kasuwar magana don na yi tsayayya ya ce fara'aitu alafa mina tujjari a nan sai na ga ‘yan kasuwar su dubannai kasuwa tana tinta ta kamar il ‘yan magana ya ce fakafattu sukan lil fi'ali sai na nufi kasuwa ta aiki ya ce falam aji illa sukuna yace ban samu kowa ba sai shiru wa bid'atul akhyar sai ɗan tsirari zababbu waɗanda Allah ya zaba su ne a kasuwar aiki kasuwar magana ta cika ana hada hada amma kasuwar aiki ba kowa sai ɗan tsirari da ba su goma ba kuma waɗanda Allah ya zaba kuma haka bahaushe yana cewa sai ka hau tudun laifin ka gano nan to abin da yake faruwa shi ne kai ma ka tara laifin kuma ka ɗale kai kana gano in an tashi lissafa masu aiki kai ma baka amana ce ko gaskiya ko alƙawarin ko ibada ko biyayya wa iyaye ko kiyaye haƙƙin makotaka ko ci da iyalai da ba su haƙƙoƙinsu ko tsayawa da hakkokin waɗanda suke binka haƙƙi ko biyan bashin wanda kaci bashi a ina kashe gwani ko ina aka duba za a iya samun ka kai ma duk kashi ne a gidan a babi na aiki kai ma in an ɗaga ka an jijjiga ba nauyi amma a surutu kai da ka iya surutu ka iya magana ka iya rubutu yana daga cikin kurakuran manya surutu akan abin da babu baka da haƙƙi a ciki la a duniya wala a lahira in baka faɗa ba Allah ba zai tambaye ka in ka faɗa kuma za a rubuta maka ne la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim Allah baya son mutum ya dinga faɗan magana mummuna ba wanda aka zalunta a zalunce ka zuwa in kana magana ko na magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗa akan musulmi abin da ba haka ba Allah ya ce maza sallama ya ce za a tsare shi za a tsare shi a cikin ɗiba da turkamaki a ƴan wuta ta fashashe nan ne wurin zamansa hatta ya kuja min ma kala har sai ya fasa abin da ya faɗa sai ya janye ya tuba ya gyara ya ƙaryata kansa ya ce ba haka ba in ba haka ba hukuncin su kenan mazauninsa a cikin wutar ma a cikin ɗiwa na ɗan wuta yadda ɗiwar da turkamakin su na jikin su yake gangarowa yake taruwa da fashashe da shi ma yana tafasa ba barin sa ake ya tafi a banza ya yi wani wuri ba a nan ma gurin gurin azabar wasu to da wanne za a da zafin azabar ko da warin jini da ciwo haka musulmi mutuncin yana da alfarma kiyaye Allah ya kiyaye kama wane ne yake da alfarma irin wannan wacce idan an taɓa ta an taɓa rina a gidansa idan an taɓa an tsokano kuriyar dodo wane ne suka ce musulmi da zan musulmi wanda kafin kafiri ba shi da wannan alfarmar sai dai wanda aka ba shi aron alfarma saboda wani dafi shi kafirin amana ne musta'man ko kafirin alkawari ne shi sirri wannan yana tafiya da alfarma shi ma. Nan na biyu suka ce ya zama bale, yaro ƙarami ba shi da wannan alfarmar sai dai kuma yana da haƙƙin a ta'aziri ga wanda ya yi masa gaba. Amma ba za a yi masa haƙƙi ba idan ya jefi yaro ƙarami ko yarinya ƙarama. balaga bai ce ta yi da yaron bai balaga bai ce ya yi da suna za a mata a cikin wanda bai cika sharuɗa sani ba sannan na uku ya zama mai hankali zama mai hankali in ya in ya kazafi wa mahaukaci ya ce mahaukaciyar nan ta yi zina ko ya ce mahaukacin nan ya yi zina za a yi masa ta'aziri amma ba za a yi masa haddi ba shi wanda ake magana a kansa bai cika sharuɗan ihsan ba galibi za ka samu da yaro da mahaukaci ƙarshe mai faɗan ma ba lallai faɗansa ya tasiri a kawai kuma masu son laifin sun fi son laifin mutum na gaske sannan sharaɗi na hudu ya zama kamamme musulmi baligi mai hankali kuma kamamme idan bai kame ba gashi musulmin gashi baligi gashi mai hankali amma bai kame kansa ba ta kame kansa karuwancin take yanzu waɗannan masu fatsara a tiktok ɗin da waɗanda suke kama gidaje suna zaman kansu mata da waɗanda suke rawa da karuwai ana musu garaya ko ana musu gurme waɗannan ai ba su kame kansu haka ba su da mutuncin da idan an jefe su da zina za a bi kadinsu har a yi haji ba ba za a bi kadinsu ba akwai waɗanda ba su kame ɗin ba amma idan ka ce sun yi zina sun da ba gani ba in suka ɗaga magana za a yi maka ta'adiri yanzu misali yan fim wasu in sun tashi ɓarɓarar maganganu suna faɗin irin waɗannan maganganu akan yan fim yan fim ɗin hausa to kaga kwarai ba su kame kansu ba mace za ta fito ba hijabi a ɗauke ta ana yaɗa ta duniya tana ganin sannan suna maganganu irin wadda babu kamewa a cikin suna maganganu irin wadda babu kamewa a cikin duk mai hankali wanda ya san abin da yake idan sun faɗi wata magana sun yi extending zance an san ina aka mutu da wannan ma yaɗa alfasha ne fasikanci ne shi sannan ana kiɗa suna rawa duniya tana kallo namiji da mace suna rawa suna jijjigewa suna tashiwa duniya tana kallo wannan babu kamewa a ciki sun watsa kansu sun watsa mutuncin wannan idan wani ya mutu ƙazafi za a ce ya yi laifi idan suka nemi haƙƙinsu ba za a yi masa haƙƙi ba amma za a masa ta'aziru a tsawatar masa a yi masa ta'aziru amma babu haƙƙi me yasa babu haƙƙi saboda ba su cika sharuɗa kamewa ba domin Allah maɗaukakin sarki bai sanya hukuncin haddi akan mai ƙazafi ba sai da ya kafa sharaɗin kamewa. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء Allah ce waɗanda suke jifan kamammu ba zo da shaidu hudu ba. Kamammu, kame wannan ita ce ta haɗa sharaɗin musulunci da balaga da hankali da kamun kai. Duk suna cikin isfani. sannan a wani wuri Allah ta'ala ce innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati anan sai aka kare expanding sifar lalle waɗanda suke jifan al-muhsanat tamammu al-ghafilat waɗanda hankalinsu ma bai ma kai kan irin wannan abu ba al-mu'minat mummunai kaga duk wanda bai tsare mutuncinsa ba to shari'a kuma ba za ta yi masa kwaba duk wanda ya yaye wa kansa suturar mutunci shari'a ba za ta nemo sutura ta lulluɓa ba kisa ko kunya mutum ya rasa ba na ce ko ba domin kunya tsagi ne kaso ne mai girma a imani to kunya mutum ya rasa to shari'a ba za ta ɗaure mata ciki ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yana daga cikin maganganun annabawan farko in baka da kunya to ka aikata abin da kaga dama إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء إذا باك جن tsoron abin da zai je ya zo na yau da gobe abin da yau da gobe za ta haifar a kwana a tashi in ba ka shakkar kwanci tashi wai suka ce duniya makaranta ba ka tsoron haka ba ka takasan san kuma ba ka da kunya fasna ma ta sha'u ka aikata mu da dama ala wallahi ma fil aishi khairun wala dunya idza zahaba al haya wallahi rayuwa babu alheri a cikin ta kai duniya ita kanta gaba ɗaya ba alheri a cikin ta idza zahaba al haya dan aka ce babu kunya haka dukkan wanda ya nade wa kansa tabar makunya to shari'a ba za ta shafa ba ku sani cewa wanda yake da haƙƙi ne ne mu haƙƙin na kadari kuma a ɗauki matakin tsayar da haddi sai ya cika sharuɗa in bai cika sharuɗa ba to sai dai wanda ya yi masa kadafin idan ya kasa tabbatarwa to sai dai a yi masa ta'aziri amma ba za a masa haddi da yasa ba za masa haddi ba saboda wanda aka yi wa kazafin bai cika sharuɗa da an ke gani ku to mu takaita haka a muqaddima akan kazafi mu karanta hadisin da ke gaban mu malam yace an Aisha radiyallahu anha qalat lamma nazala udri قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري an karɓo hadisin daga nana Aisha uwar mummunai radiyallahu ta'ala anha Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya ƙara yadda a gare ta ita da babanta qalat nana Aisha ta ce lamma nazala uzri yayin da uzuri na ya sauka Qur'ani amma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin tsira tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya miƙe alal minbari akan minbari fa zakara zalika sai ya ambaci abin da ya sauka na udurin nawa wa talal qur'ana ya karanto alqur'ani siryan sirya falamma nazala yayin da ya sauka daga minbari amara bi rajulaini wa imra'ati sai ya bada umarnin wasu maza guda biyu da wata mace guda daya faduribul hadda aka musu kulalar hadd rajahu ahmadu imam ahmad ya da wannan hadisi wal arba'atu da kuma ashabu sunan al arba'a wa ashara ilayhi bukhari sannan imam bukhari yayi ishara wa hadisi ne in ba kuma ta ba mai tsawo wanda Imam Bukhari ya kawo shi daga Aisha radiyallahu anha wanda ta ba mu labarin iskar abin da ya faru lokacin da aka yi mata kazafi inda hikimar kazafi ta samo asali ne tun a wannan rikicin waɗanda suka jefina na Aisha radiyallahu anha kuma wannan jifan ya rika sulaluwa yana yaduwa a hankali a hankali sai da aka samu wata guda a garin madina kai ya kulle kai ya kulle gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rikice wahayi kuma ya tsaya ba a saukarwa annabi alaihi salatu wasallam ko aya ɗaya ba an bar shi da sahabbansa ana ta shawara ana ta kaiwa ana koko ana isha kuma tun bata san me yake faruwa ba har ta fara karuwa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kula ta ba kamar da kuma Allah ya jarrabe ta da jinya wannan jinyar ma sai sanadin kawai yace ta tafi gidan su yace rikici har masallaci masallaci har da wato daukan kururuwa rigingimu iri sannan cikin gari kowace daba kowane dandaba kowane layi titi ɗin da ake ci an cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ba dan kadan ba gaskiya ba dan kadan ba wata guda babu cikakken ya rasa yadda zai yi da wannan al'amari har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga dama ya warware wannan rigimar da kansa sai saukar da ayoyi wasu suka ce ayoyin goma daga faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratu an-nur innal ladina ja'u bil ifki uqbatun minkum lalle waɗanda suka zo da wannan ƙarya kagagga uqbatun minkum wasu tsirari ne daga cikin daga cikin wasu tsirari suka zo da wannan ƙarya sai Allah ya kira abin al-if ai al-kadhib al-muftara al-kadhib al-mukhtalaq ƙarya wacce aka kirkira da gangan da rasar kunya da fata sai Allah ya kira abin ifk kuma daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samun sauki a ran Allah ya kira abun ƙarya da sharri da kage da soji buruki waɗanda suka zo da wannan wasu tsirari ne daga cikin la tahsabu sharran lakum Allah ya ce kar ku yi tsammanin wannan sharri ne a gare ku jarrabawa ce bal huwa khairu Allah ya ce a alheri ne a gare ku musamman da na Aisha radiyallahu anha ta ce ni kan ban taɓa tsammanin ni in har na kai Allah ya saukar da ayoyi ana karanta su alƙur'ani a zuwa ban yi tsammanin matsayina ta Allah ce da kullum ri'in minhum maktasaban nasib kowanne a cikin su daga cikin wanda suka yada kowanne yana da laifi gwargwadon abin da ya aikata wanda ya gaya wa mutum ɗaya da wanda ya gaya mutum biyu da wanda ya zama dillalin abun kowa gwargwadon gudumawarsa gwargwadon zunubinsa Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim cikin su kuma akwai tawali shine asalin su fanso wanda ya kirkiri abun ya cinna wutar ya tada bala'i shi ya tada kurar shi ne allazi tawalla kibara Allah ya ce wanda kuma ya rungume ya rungume babban laifin ya tada kurar da huwa azabun azim yana da azaba to daga wannan aya Allah madaukakin sarki ya fara bayanin al'amari wasu suka ce har zuwa faɗin Allah ta'ala ولولا فضل الله عليكم ورحمته wa anna allaha ra'ufur rahim in ba dan falalar Allah da jin kayinsa ba kuma Allah mai rahama ne mai tafsasawa ne mai jin kayi ne in ba dan haka ba da kwa ga wata a cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin iyalansa wata guda labari ya je kunnan wanda ya kamata har wanda bai kamata ba masoya su ji makiya su ji kuma sannan yana annabin Allah ku hana masa sukuni ya kasa warware wannan rigima ya hau mumbari yake yanzu ni har cutarwa ku ya kai ku shigo cikin gida na ku cutar da ila da annabi Allah abu bai yi daɗi ba Allah ce in wanda ta fusawa da Allah da zai kai ka wato da haka wasu suka ce iya nan ne ayoyi goma abin da aka suka wasu suka ce ayoyin gaban ma ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi'u khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar har zuwa fadin Allah madaukakin sarki al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithati wat tayyibatu للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم sune ayoyi shida daɗi a kan goma goma sha shida wasu suka ce zuwa nan ne ayoyin suka ƙare a kan maganar da na da kuma wanke ta su ne ayoyin da na na isha a nan take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau munbari ya ambaci wanke ta da Allah yayi wa talal qur'ana ya kuma karanto alqur'ani ya hau mumbari ayoyin kawai ya karanto sir har ya gama masoya sai farin ciki masu dariya suna dariya masu kuka suna kuka kukan farin ciki makiya sai bakin ciki waɗanda aka burma su suka fada su kuma sai yaƙi sun shiga cikin wani hali sun shiga damuwa sun san haka ne akwai wanda za ka same shi burma shi ake shi zuciyarsa tana da kyau amma matsalarsa shi ɗan adam ne yana da hali irin na ɗan adam son ji da son faɗa sa duk wanda bai wa harkarsa da zame ba to ba zai rabu da mahallakarsa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi khisalul khair ya faɗi siffofi na alheri hanyoyin tsirar ɗan adam sai ya ce ala adulluka imilaki zalika kulli amma tsaya in gaya maka abin da zai rike maka wannan ayyukan naka in ka yi su zauna su maka amfani ranar kiyama kuffa alaika hada yake har ya nuna harkar da yake to kace ba ka wada sallarka da azuminka da zumuncinka da biyayyarka da iyaye da gaskiyarka da amanarka da alkawarinka duk za su har ce zai fara maka sai ka ake aiki don haka akwai waɗanda harkar su ya kai su ya bari amma da gaske masu imani ko ba sun faɗa ne don ɓatanci ba a don daɗi zance akwai ‘yan daɗi labari suna nan irinsu su ma suka shiga damuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tsaya ba bai yi wata wata ba sai gidan suna na Aisha. Tana kwance a ɗaki ya shiga ɗaki. Ya gayyato baban, ya gayyato mahaifiyar. Ya zauna a bakin gado alaihi salatu. riwayar ta nuna cewa annabi alaihi salatu wassalam ya je shi ne kai da nana Aisha asali ya je duba da yakan je jifa jifa yawanci mana Aisha tace in ya je ko shiga baya yi in ya dafa ya sa kansa a kofar ɗakin sai ce kai bacci ya ji kin kan to amma ranar sai Allah ya nufe shi ya je ya zauna sai ya zauna da ya zauna sai wahayi ya zauna shiru wajen gaba ɗaya shiru har sai da aka kammala wahayi saboda in sun ga yana cikin wannan halin na wahayi ba sa masa wahayi ba sa masa wahayi saboda yana ganawa da Jibril a jama'a sun ga ikon Allah bayan Allah sun ga ikon Allah kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai jibril ya zo kuna ganawa ana kana kallon sa mallan sai Allah ya hada shi da masu ladabi wanda suka samu da cikin masu hankali wallahi sallah aka gama wahayi sallama yana dagowa bisa al'adar wahayin an masa goshinsa yana gumi yana gumi yana dariya yana murmushi da Aisha albishir ne miki albishir da rana mafi alheri a gare ki Allah ya saukar da wanki yau an Allah ya wanki wata ce ba za ki gode masa ba wallahi ba zan gode masa ba Allah zan gode shi ka a ruɗa shi aka yi ila da amincin Allah su tabbata da haka ya karanta alqur'ani akan munbari ya hau munbari ya karanta alqur'ani aka ji ayoyi walamma nazala yayin da ya sauka daga munbari amara bi rajulaini sai ce ina wane rajulaini mutum biyu maza ina wane Hassan ibn Sabit sunansa ya fito Hassan ibn Thabit kai ka isa kace Hassan baya san manzon Allah ka isa kace Hassan ba musulmi ba Hassan sahabi daga cikin waɗanda suke ba da kariya wa annabi alaihi salatu wassalam waɗanda suke suke difa'i a hakkin annabi a janabin ma'aiki alaihi salatu wassalam amma ya fada cikin wannan shi ababi na sunni Hassan ibn Sabit sunansa ya sannan akwai wanda ana ce da shi Mistah ibn Usasa dan gidan kanwar Abubakar Siddiq dan gidan Sayyidina Abubakar shi wannan Mistah ta hanyar mahaifiyarsa ce ma Nana Aisha ta gane me yake faruwa tana jinyar a gidansu bata san me ke faruwa ba sai wata rana ita mahaifiyar Mista ta raka nana Aisha kewayawa suna dawowa sai sai kin tibe a shi abu yana ta daman ta ta rasa yadda za ta yi a cikin Aisha ba ta san ba me ake ba sai ta ce ta isa Mista kuma ba ta ce Mista ku ya shiga abu ya lalace Aisha ta ce ya haka danki kina masa hukun baki ana ai ba da dai ba ai bai kamata awalam tasma'i ma qala baki ji abin da Mistah yake cewa ba sai labari ya zo na nashi to shi wannan Mistah dan gidan Abubakar dan kanwar Abubakar kawo yake gare shi kuma Abubakar shine cin Mistah shine shan Mistah shine shagon kwanan Mistah inji mutanen Kano ko shi ne gatar Mistah ɗauko ya zo ya zama yana daga cikin waɗanda suka yi magana akan wannan abun suka yaɗa shi akan Aisha. Aishan nan kuma yaya shi ce, ‘yar kawo. Don haka, Mitsahu sai ya faɗa ce, sai ta sajina Abubakar ya yi fushi da Mitsahu. Ya ce, kai Mitsahu na yanke maka mai kuke cewa substitute kawai ƙanshin mutuwa, ƙanshin mutuwa na cire maka su. Je can sai da za ka yi, ni za ka cutar da yare na duk da Allah maɗaukakin sarki warware kyasin gaba ɗaya sai aka yi magana da akan abubakar. Wala ya asali ulul fadl minkum sa'ad an yi usul ulul qurba والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله yasa wannan ayar in baka san sirrinta ba kana arama ta saba jin cewa ulul qurba wal yatama nan sai baka ji yatama ba to sirrin kenan magana ake akan mistahu ba maraya ba Abubakar ya yi rantsuwa ya ce, Wallahi, na yanke maka. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wala ya tali ulul fadli wa sa'a, ninku, daga cikin waɗanda Allah ya musu arziki, ya musu falala, kan su rantsuwa, an yi utu ulil kurba akan ba za su taimaki makusantansu ba, mistahu ɗansa, wal masakin ko miskinai ne amma ba marayu ne sai za ba ce wala yawa wala ta ba ba marayu ba kasiran zo ba za su taimaki ƴan uwansu makusantan su kuma miskinai ba wal muhajirin fi sabilillah kuma tsawon ne yana cikin muhajirai da shi aka hijira daga makka wal ya'fu wal yasfa su yi abuwa su yace an ya wuce an gama rigimar kai ala tuhibbuna an yasfallahu lakum ku ba ku san Allah ya gafarta muku ba sama yake sai na abubakar ya ce ya wuce na yaƙe shi a bar nan to mistahu yana cikin waɗanda manzon sallama ya ce ina mistahu a kawo shi tun da sulaini da shi da hassan wa mra'atin da wata mata guda ɗaya ita kuma ita ce hamnatu binti jahash hamnatu binti jahash da hausa muna cewa hannatu ko itu annat hamnatu ba annat ba hamnatu eh hamnatu ba annat ba eh haka annatu ka aini hanawa ke ko to hadda ita wa dhulibu al-hadda sai aka musu bulala haddi nawa ne bulala haddin kaza alqur'ani ya faɗa bulala 80 80 80 80 aka kike wannan shine su ne waɗanda aka tabbatar da cewa an buɗaɗe su abin da yasa malam yake wa ashara ilayhi bukhari bukhari yayi ishara zuwa haka saboda a riwayan bukhari ba magana an buɗaɗe su akwai labarin gaba ɗaya sai ishara zuwa ga an yi bulala amma ba magana an bulali mutum biyu an bulali har da mutum guda ɗaya shi sa malam sai ya kaucewa riwayar bukari sai ya kawo wannan ta suna saboda ita akwai zancen da yake nema magana tunda magana ake akan bulala hajji annabi sallama ya tsayar da haddin kadafi ko bai tsayar da haddin kadafi ba ya tabbata ya yi haddin kadafi wa mutum uku maza biyu mace ɗaya abin da malamai suke magana a kansa shine babu saɓani ko kokwanto cewa babban dillalin wannan kadafin shine shugaban munafukai jagoran argungumai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine ya cinna wannan wutar shi ya haɗa wannan dambarwa shin shi ma an kwantar shi an masa bulala 80 koko ibn al-qayyim Allah ya masa rahama a cikin zadul ma'ad yayi magana akai ya tabbatar da cewa ba a yi bulala ta haddi wa ibn salul ba to amma me yasa yace eto malamai suna cewa me yiwa saboda shi haddi kafara shi kuma ibn salul kafara ta ne da kamar haji kafara don amma bula tamanin shikenan ya zama kafara a ɗauri kashi ko a bata igiya wasu suka ce dan haka ba amfanin ma a masa haji iskancin sa ya wuce a masa bulala tamanin yace wasu malaman kuma sun ce abin da ya sa ba a yi wa ibn salul bulala ba saboda ibn salul shi bai faɗi yayi ba sannan kuma ba a samu takamammun shaidu da suka tabbatar da yayi ba saboda ya cinna wutan ne ta karkashin ƙasa ya iza fitina ya rura ta shi kuma ya baya ta haka shi bai fito ba ta hanyar dalilin kama mai laifi a kama shi da laifi sai wasu malaman kuma suka ce abin da ya sa ibn salul ba a masa bulalar haddi ba bulalar tamanin saboda maslaha shi shugaba ne na mutane jagora ne yana da mabiya ta iya yiwa a kwantar shi a masa bulalar tamanin ya tada wata harkowa haka ɗauki wata zanga-zanga a madina to ba san kuma zai biyo baya ba bulala tamanin ta jawo wani abu daban allura ta tuno ga tuno ga tunda dama ba musulmi bane an riga an masa hukunci shi ba musulmi bane ba to in mu masa bulala 80 bulala 80 in ta haifar da wata barna da ta bulala 80 din to wata kofa aka buɗe dan haka aka wasa kashi ala ayi halin wasu malamai suka ce duk waɗannan dalilan sun kai a watsa kashi kuma ba za ku yi mamaki ba idan aka ce ibnu salul ba bukatar ma a masa bulala 80 ba ma bukata a farshi kawai da ubangijin shi nan haka zance mai inganci duk da an samu cikin wasu malama kamar imam al-qurtubi Allah ya masa rahama suna ganin cewa an bulale ibn salo amma zance mai inganci ba masa bulala ba wannan kuma suka tabbata cewa bulala salafi akan wannan akan wannan jima da kuma tunda lokaci ya kure za mu kura da dai wannan gabar sai Allah ta'ala ya tsara zuwa a roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara da da mu da daidai ya da fakka ba anaka Allah ya tsara da shi da sai da da anta da Allah wa ala alihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan mai rubutun ya rubuto cewa malam yadda ake mai da martani a wasu sakin can bid'a a kafafen sadarwa har ma a wuraren karatuttuka kamar ya fi yawa wanda ya kamata a ɗan ja hankali saboda kamar su ‘yan bid'ar saboda sun tattaunawa ne wajen a bar komai na karatu a yi ta musu raddi shi yana ga kamar haka ne burin suna jiran wani babban malami ya yi magana a kansu sai su sanya hotonsa da su mutuntunsa ban san me kake nufi da ka turo wannan takardar ba mun sha bamban da kai a fahimta inda ake ni ina shagala da raddi fiye da karatu to in ka turo min wala Allah sai ya mun amfani amma ba haka a sani na ba na shagala da raddi abubuwan ma in ba matsa ta aka yi ba ana cewa komai haka kaga in gare ni ne to wannan abin da kake faɗa ni bai shafe in kuma wasu ne kake so a faɗa su ji ni na kai na hana wane ne cikin waɗanda suke da wannan ɗabi'ar tarafi wadda na kai na hana shi kai a gani ni a gani na babu ba ɗalibi na a cikin ƙanina a cikin kuma a yadda duniyar karantarwa take a yanzu nan kowa yana jin ya tsaya da kafafunsa Sheikh Balalau ma ya kare Sheikh Balalau dai da kake ganin cewa zai iya kiran malami cikin malaman mu da kunna ya zaunar da shi ya ja masa kunne sai karka ƙara kaza to ya kira shi a waya ce na ji ka ce kaza kan na ƙara ji ko shi yanzu bai fita da da matasan malaman nan wannan kenan to kaga kenan ta nan daukan wannan sakon naka ba ba zai iya dauka sa bale na ita da shi ta wata fiskar kuma yadda kake ganin masu da a wannan kowa da irin halinsa kowa da irin system ɗinsa kowa da irin tsarinsa to kowa da irin amfanin da yake kowa da irin amfanin da yake a cikin waɗanda suke raddin suka shagala da raddin akwai waɗanda in sun sa littafin ba zai karatu ba Eh Allah ya ba su ƙwaƙwalwa da basira su gane kuskuren mai ɓarna su zauna su yi bayanin kuskuren su warware shi kuma Allah ya hore musu tsagirancin da za su iya amma in littafi za a sa a ja baki a fasa a yi bayani a'a wannan ba layin su bane za ka yi da su to bari kake amfani dazun nan muka yi magana akan muka yi karatu akan muka ambaci Hassan ibn Sabit Hassan ina cikin sahabbai in ya dinga tsara maka baituka yana kirari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka zubda hawaye amma kana jin hadathana Hassan fatan da yake kenan don haka hatta waɗanda kuke ganin kamar an tsine musu albarka suna irin nasu amfani kowa irin usulobin da'awarsa akwai wurin da ya tare su kansu ɗan bidi'ar da kake gani ɗin in ban mu da tsageru to aska za su sa a hancin su dinga murza da hancin malumin yanzu ina haka aka samu wani tsageri a bauchi yake kafa wa kansa kamara yana ɗauko kurakuran malam jafar yana kwaɓa yana shirme akan malam jafar kuma duk wanda ya tsaya ya saurare shi zai cewa hassada ce kawai take damu hassada ce take damunsa irin wacce ta nakasa malaminsu akan gumi shi kuma jarrabawa da Allah ya masa kenan hasadan malam Jafar sai ta nakasa shi saboda maganganu ne babu adalci a cikin su kamuwa ce mara dalili haka yake yi ɗai ɗai ɗai ɗai yake bi wai har wannan wutar ta Amerika ma da malam Ja'far yayi magana akai cikin ikon Allah a tafsirinsa ya ambaci wutan nan ta Los Angeles kuma a Los Angeles a Amerika ya ambace ta yanzu da abin ya faru aka turo abin ana yaɗa shi maimakon ai masa fatan alheri a ɗauka malam Ja'far maganganunsa alamu ne na maganganun da Allah ya karɓa a masa addu'a da fatan alkhairi amma wannan mutumin ya ɗauko maganganun nan yake cewa ƙarya ne ƙarya ne in ya san za a yi wuta a Los Angeles ta yaya bai san za a harbe shi da bindiga kuma sai gashi na ga waɗansu bayan Allah masu martanin sai gashi suka je suka ɗauko yadda Malam Ja'far yake cewa in ka san rigar ka fara gangariya kana jin tsoron kan jini ya taɓa ka to ka daina tsayawa a kusa da ni a sahun gaba idan ana karatu ko ana sallah don kar bindiga ta harbe ni jini ya fatse ka. Allah ba a gama da shi ba? To yanzu ko akan wannan ba a masa takurin kurusunan ta ‘yan tatsuniya ba? To akwai waɗanda Allah ya hore mana mu ma irin waɗannan tsagerin idan ana jira sai mu da muka shagala da asa littafi a karatu a bayani na musulunci ba za mu ba. akwai tsageru mu ma da Allah ta'ala ya hore mana Allah ya musu albarka ya saka musu da alheri in kun ga suna yi kawai ku musu fatan alheri Allah ya tabbatar da harshen su kiyayi ƙarya su kiyayi zalunci amma su mai da raddi raddan hasana kuma su yi zamani ne lokaci ne kuma su kafa wa kansu kamara su ji wani amfani akwai waɗanda lallai ne bai kamata su ɗaga kai su kalli wani abu akwai raddin da kowa da irin matsayinsa akwai raddin da wani bai kamata ya sa bakinsa a cikinsa saboda ya girme shi ya girme ya sa baki a cikinsa yanzu irin manyan malaman su Dr. Jalo, su Dr. Bashir, su Dr. Professor Sani Rijiyar Lemo, su manyan manyan malaman mun nan ga wurtattu, ai ba za su zo yara. Kawai mu ma irin su masu singileti, kawai su sauko su labarbar. Saboda idan irin waɗannan manyan malaman namu suka buɗi baki suka ce wani abu, to kuma an samu kuma an yi cin mutum. Ya ba sun shi to akwai waɗanda kuma dama su ya kamata su idan ba za a zauna haka a zuba ido ba a cewa ko ba to akwai abin da su ba za su ce ba mu za mu ce akwai abin da mu ma ba za mu ce ba akwai wasu su za su ce to haka ne ake karɓa karɓa da haka ɗan uwana wannan abin da ka faɗa na ce ma ba na tare da kai ni dai ba haka nake ba waɗanda kuma suke yi ba ki sana hana su ba akwai kuma wanda dama ya kamata su yi ko bai kamata a zauna a shiru ba in baka karatu Allah ya ba wata hikima wata basira da yadda zaka yi to kawai kai ai Hassan ma su ma Allah madaukakin sarki ya tana su na tana da su dan kariya masala akwai ƴan iskan larabawa masu surutu da iya furuci da zamba sai Allah ya irin su Hassan yana cewa lana fi kulli yawmin min ma'ad sibabun aw qitalun aw hijab ونحكم بالقوافي من أجانا ونضرب إلى تختلف الدماء shi da ke ɗaukar hadisi ba yace amma muna nan a zaman jira duk wani mai zaki duk wani mai habaici duk wani mai yarfe duk wani mai zambo yace muna jira ya faɗa in ya ɗaya zan matubu yace ba ma shakkar zance inda wanda yake faɗa faɗa muna nan yace kuma ranar gamuwa kuma za mu sa ta kuɗi mu kulle kawuna kaga ya iya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a'a hasbat wannan fakan kan ba kaje kai karatu sai maza ka wace bashi a babu na fata an fahimta اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم